الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa dan ci gaba da wannan karatu na littafin Sahih Bukhari muna fatan Allah mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah mana muwafaqa da abin da za mu saurara ana cikin kitabul idai littafin da ke magana akan hukuncin ido da guda biyu idin sallar azumi da idin sallar layya to hukunce-hukuncen da suka rataye da idi to cikin su muke to za mu kai sabon babu باب خروج الصبيان الى المصلى babu khuruj siyani ila musalla wannan babu yana magana akan hukunci na fitar kananan yara ila musalla zuwa masallacin idi ba da la'akari da waɗanda za su yi sallah ko waɗanda ba su yi sallah su biya da barkace don haka sai ce musalla bai ce ila salati ba domin akwai karamin yaron da ba zai iya sallah ba to za ku faɗi ila salati ba ba ce babu kuruji siyan ila salati ba sai ce babu kuruji siyan ila musalla babu fita kananan yara zuwa musalla idi wato wurin wato masallacin idi waɗanda za su iya sallar ne ko waɗanda ba za su iya sallar ba ne duka da ya haɗu na حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أب- عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فدر يوم فدر او اضحى فصلى ثم غضب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم بدر أو أضحى فصلى العيد ثم قلب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وعمرهن بالصدقة وأن الحديث أمر بن عباس يا من تدمه إمام البخاري قال حدثنا عبد الرحمن يشي عبد الرحمن يا من تدمه قال حدثنا سفيان يشي سفيان الثوري يا من تدمه إيه وسنجي سفيان الثوري ne kuma shi yafi karfi عن عبد الرحمن يا تقول عبد الرحمن قال السميع ابن عباس يجي ناجي عبد الله بن عباس يناجي وقال يجي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر او اضحى يجي ناجي تارد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر نرانا أزم وتنصلى الأزم إتي صلى أزمي دون ثم تجمع لمي سنتي باع صدقرا abin da yake sha'ira ce daga sha'irul islam abin da yake sha'ira ce daga sha'irul islam za ka ba cewa karamar sallah sun sun soki a ce sallah karama eh eh a ce sallah karama sai dai a ce sal idul fitri idin sallah azumi ko idin shan ruwa an kai azumi kenan to wannan idin aw adha ko kuma idin layya kaga rawi nan yana shakka idul fitri ne وعيد الأضحى فصلى العيد سي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء عبد الله بن عباس يجي سي ماذا الله صلى شي صلى العيد ثم قدب بايا أن عيد صلى سي أكل القربة kaga har yanzu dai duka hadisan da ake kawowa suna ƙara karantar da tartibin ayyuka kamar yadda sun ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina hadha as-salatu a ayyukan ibadar mu na yau abinda muke farawa da shi shine sallah to sai an fara da sallar sannan a yi wato huduba sannan ayi huduba abin da ya sauwaka kuma na yanka sai ai shine sannan musu thumma atan nisa babu da Allah ya kara huduba sai ya zo wajen mata ya rike ce ta sabu sabu sabu sabu hakkin can kun ba da mata fa wa'adahunni yusu wa'az yayi musu wa'azi wa zakkarahunni tunatar da su wasu na ganin wa'azu wa tazkiru bi ma'ana da wa'azi da tazkiri duk sunan shi wa'azi hada kawwa tunatarwa amma wasu kuma suna ganin karubanci in an ce wa'azi an inzali kenan tsoratar da su da azaba to wallahi ku shirya da Allah ku bi mazajen ku ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza in ba ku yi haka ba Allah ya tanadi azaba ga wadda take saba ma Allah take saba ma mijinta take saba ma watan watan sha'irul islami to duka wannan sunan shi wa'azi wa zakkarahunna kuma sai suka bashi ma'ana da suka ce a shi kuma wannan tunatarwa akan abin da yake na rahama kuma rayuwar ta ta duniya ku yi kokari ku ribace ta aljanna tana nan a ƙarƙashin dugadugan mazajen ku bi Allah ku kiyaye ibada ku kiyaye ƙarfi ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza in kun yi haka Allah tabaraka ta'ala ya tanadan muku wata irin rahama wadda babu wanda ya san irin ta sai shi kaga wannan kuma shi kuma wa'azi tazkiri tuna sawwa ga rahmar ubangiji wasu kuma suka ce dai da alwa'd wa tazkiru bi ma'ana duma na shi guda ne wa zakarhunna ma kaman takidi ko kuma tafsiri ne ga wa'azi duk dai haka wasu suka ce to yanzu me ne alaka ta wannan hadisi da tarjama da Imam Bukhari ya kawo babu khuruji sibyan ila al-musalla wa amaruhum bis sadaqa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da yin sadaka domin a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gaba mafi yawan yan wuta ya tafi wuta ran gadi ya tafi aljanna ran gadi amma mafiya yawan waɗanda ya yi cikin wuta mata ne mata sun fi yawa to wannan abu ya ce don haka su tashi tsaye su fanshi kansu daga shiga wuta su tashi tsaye su fanshi kansu da shiga wuta da yin sadaka domin sadaka a sadakatu tudfi'ul khadi'a tana bici fushin ubangiji tabaraka wata'ala na saba mashi sadaka tana bici fushin ubangiji to da aka nan sabon da ya musu wa'azi ya kuma umurce su da sadaka da yin sadaka na'am to kaga wannan kaga an ji hudu su biyani ita kananan yara zuwa masallaci idi to ya aka gano alaƙar wannan domin duk hadisin da Imam Bukhari zai kawo tambayi yana da alaƙa da tarjama yana da mutabaka da tarjama to me ya mutabakar wannan hadisi da tarjama furuju sibyani sai aka ce to ana jin shi Ibn Abbas yana karamin yaro ne ya tafi idin tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin ka cokan rayuwar shi Abdullah ibn Abbas shekarar shi goma sha uku manzo Allah ya fara kaga wannan gabaki daya an yi wannan ne kan shekarar ya kai sha uku to sha uku sabiyu za ka hukuncin tafiya karamin yaro kuma nan gaba ma za a ji ya haifu karar ma za a wata riwaya zai ce wala wula makani min ku wala wula makani min sigai ma shafin ba don matsayin da nake da shi wajen annabi na ci da ni ba da idin ma ba ta yi da ilimi na su gari saboda kankansa kaga wancan riwaya karara ya fito ya an an fito da kurudu siriyani ilal musamman na saboda falalashi shi halar da idin har ƙananan yara kada bari suna iya sallah ko ba su iya sallah mata ma ba za a bari ba motocin hadda masu haila a fito da su su tafi domin su halarci alkhairin da ke waliyashhadna alkhaira wa da'watal mu'minin su halarci wannan alkhairin da za a samu yi da kuma addu'o'in da za a yi ko da ba su sallar to su wani ke na ita cikin silsila ta sarkar da hadisi hadisna su fiyalu an abdurrahman ibn abis ba a ba su bane a
ko ai mu ba mu da ma'abis ne an abdurrahman kawai an abdurrahman eh حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس akwai inda zai bayyana shi can gaba akwai riwaya can gaba da ce Abdurrahman bin Arif
باب استقبال الامام الناس في خطبه العيد
باب استقبال الامام الناس في خطبه العيد wannan babu shi kuma Imam Bukhari ya aka dace kan yi bayani akan fuskantar liman mutanen da yake wa hudu ba ya fuskance su fi hudubatul eid a hudubar eid kaga nan wasu malamai suka ce a iya tambaya wani ya tambaya ce a to ai can a hudubar juma'a a kitabul juma'a an yi bayanin fuskantar liman ya fuskanci mutane to ana jin wannan bai isa ba tun da zai hudu ba hudu ba ce sai aka ce i bai isa ba abin da yasa bai isa ba waccan kutubar ta jima'a kan mimbari ake yin ta don haka ma fuskantar mutane ma sun kamar amurin garuri kamar dole ne bai yi ba hau mata takala kuma ba mutane baya in ya hau mata takala to ya juyo kalli mutane shi zai ji ne zai yi karkuwa eh to amma ita kutubar idi a ƙasa ake yin ta a ƙasa ake da don kada wani ya yi tunanin tana da bambanci da ta jimma don wacce ana yi kan mimbari wannan ana yi ƙasa don haka wannan yana iya ba mutane baya waccan kuma ya fuskance su aka ce a ita ba da yadda ake fuskantar mutane aka yi kama ake fuskantar mutane to shine dalilin sai ake kuma takrari ne tunda wannan istiqbali a kurba an kawo shi a jimma'a kuma ga shi a sallar idi an kawo shi ma'ana sunna ce bayanin matsayin fuskantar liman ga mutane fi masu idi wanda shi da abin da suna ta sanada na قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس قال أبو سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقابل الناس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya muqabilan nas yana mai daurantar mutane yana mai fuskantar su gaba da gaba haka a khutba nan allura imam bukhari ya yi tali kamar da yakan kawo wasu lokutan babu isnadi yace haddathana fulan an fulan ko akhbarani fulan an fulan ko haddathani dubbabu ko bi ce qala abu sa'id abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya ce kaga wannan taliki ne to wannan kamar yadda dai aka bibi duk sa'id ba da Imam Bukhari watan hukka wuce imma dai Imam Bukhari ya wannan abin shi can baya ko ya yi wasu abin zai yi wasu shi nan gaba ko wani littafi mutabai ya yi wasu wannan rubari don haka sai ya kawo shi mu'allaka to nan irin shi ne in an koma can ba imam bukhari ya ya yi wasu shi ma'ana ya kawo shi mausulan ya kawo sinadi shi babu khuruji ila musalla bi ghairi minbar babu khuruji ila musalla bi ghairi minbar anan ya kawo sinadin wannan riwaya ta kan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tsaya sai ya fuskanci mutane wastaqbala alaina sai ya fuskance mu ko qamu qadilan nas to sai ce qamu qamu nabi sallallahu muqadilan nas to iri shi ne wannan kamar a da yace ya khruju yawm al-fitr kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya khruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla fa awwal shay'in yabda'u bihi فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فشوى فيقوم مقابل الناس شيء مطابقة حديث لترجمة شيء دليل ليس يكاو حديث أو نترجم ترجمة
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن الحدع عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم قبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء أجله لآله ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وإني جزعة خير من مسنة قال اذبحها ولا تفيء عن أحد بعدك
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول مشكلنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك قد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال إذباها ولا تفي عن أحد بعدك wannan hadisi abu nu'aym ya zanta da shi ne al-fadl bin dukai yana daga cikin manyan malaman imam bukhari an shajin riwaya shi ke haddathana abu nu'aym shine al-fadl bin dukai قال حدثنا محمد بن طلحه يجي محمد بن طلحه يا زنت عن زبيد بن هو زبيد بن زبيد بن حكم عن الشعبي يا تقول الامام الشعبي الإمام الشعبي شين آمر بن عبد الله ابن شراحيل الشعبي آمر بن عبد الله ابن شراحيل الشعبي واسمه سكتي سننشي آمر بن شراحيل الشعبي واسمه سكتي آه سننشي آمر بن عبد الله ابن شراحيل الشعبي شراحيل كان بابا عبد الله إيه تابعيني آه جيشي hijira tana da shekara ashirin ya yi wa fadi hijira tana da shekara ɗari yana da shekara tamanin ke al'imam sha'ani yana daga cikin manya-manyan malamai sika ne ƙwarai da gaske to shi ne al'imam sha'ani alil bara ya karɓo shi kuma daga sahabin nan bara abul azu da radiyallahu anhu qal wannan hadisi dai ya ta gabata ya ta maimaituwa hadisin nan na kawun bara abul azu أبو بردة بن ياربة عن البراء قال خرج النبي صلى الله تعالى وسلم يوم أضحى أبن براء يجي النبي صلى الله تعالى وسلم يا بكرانة صلى صلى الليا في وجه يجي صلى بكتو يتصلى الليا إلى البقيء زوا بقيء baki wani wuri ne wanda yake kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawan itace a wannan lokaci yana da yawan nau'o'an itace daban-daban kowane ice kudu za ka iya samu a nan itacen ne da ake samu a madina to kuma nan ne ya zama makabarta mutanen madina wanda a makabartar nan ta baki'a an ce an rufe sahabin da ya kai dubu goma sahabi dubu goma an rufe shi a cikin wannan makabarta da manya-manyan tabi'ai da tabi'in tabi'ina da ayyimma an rurrufe su wasu a nan gurin sahabban sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sun kai dubu goma waɗanda ke nan mata annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam suna nan a bakiya ƴaƴansa mata duk suna nan a bakiya sai da tuna fadi da ƴan uwanta su sai da tuna rubayya da sauransu duka suna nan bakiya don haka nan sassari yake ba su tsananin kula baki ya nan wani mai mazala zai taso cikin dare zai taso cikin dare ya sako ne aka bani yanzu in je in gaida mutanen bakiya in je in yi musu addu'a mutanen bakiya a nan sassan na kwanci ya yana ya je yi musu addu'a kuma yana yana yana yana yana gaishe su yana jinjina musu sun gabata a cikin bin Allah السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا يكون يغفر الله لنا ولهم da dai bambancin riwayoyi na addu'o'in da wannan baki'a to a wannan filin wanda yake mai itace haka da yawa to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sallar rak'atayn ya sallaci rak'a thumma aqbala alaiha bi wajhihi sannan sai ya kunto mu da fuskar shi kaga thumma aqbala alaiha bi wajhihi shine mu dawo da hadisi da tarjuma ma'ana abin da ya shafi babu bukari ya kawo hadisin a karkashin wannan tarjuma shine thumma aqbala alaiha bi wajhihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah rak'a biyu din ta yi sai juyo ya fuskance mu ثم أقبل علينا الوجه وقال يجي كجبر قوة إن أول نسكنا في يومنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سنجي فرقا إبادة مؤولا يمينا يوم إن أنتنا بيان النسك يا جبارة ما معنى النسك أكش كل عبادة لله تبارك وتعالى وهي نسك دكا عبادة كأن تبارك وتعالى أكرم النسك وذكر النسك ibadar da take da alaƙa da wani lokaci ba koyaushe ba ko mai alaƙa da mahalli mai alaƙa da mahalli ba kowane lokaci ba wasu ka ce a wadda ke da alaƙa da yanka dabba ba da jini kwararar da jini to shi ake kira musu to duka dai wanda sabani ne na malamai wasu sun ce ibadar yanka saboda kulin na salati wani suke aka ce ibada ce ta yanka musu wasu suka ce a duk ibada ba a kira ta musu domin ai nan ba ba yankan kaɗai ake ranar sallah ba a akwai sallah akwai gudwa akwai saurarenta sannan akwai yanka to daga cikin waɗannan ibadu na wannan yini farkon wanda za mu fara da shi an nabda abin sallah za mu fara da sallah sun manar ji'a fanan hara sannan mu koma gidajen mu fanan hara mu soke abin sokewa kaga nan ba a yi magana na zubaha ba sai aka ce nan har kawai tare da kuma ba abinda ake na hau in ka ce yan hau ya soke to tabuwa ce raƙumi ta da yake sokewa wai zubahu ma siwa ba ba su kawo suka ce ba duk abinda ba rakuri ba yanka za a yi tinkiya akuya shanu mana tumaki awaki shanu wanda duk yanka za amma ba a ambace su sai aka wadatu da sokewa kawai ta kace abin da ya sa maimaici akan wancan bayani na ranar wasan shi na hau an ce yan hau da kuma yan dukkan su sun yi tarayya cikin ni cikin kurarar da jini cikin kurarar da jini in sokewa aka yi an kurarar da jini in yankawa aka yi an kurarar da jini don haka sai aka amfani da anhara kuma nan hara kuma narji afa nan hara fa man fa'ala zalika faqad wafaqa sunnatan annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya aikata wannan ya yi daidai da sunnan mu akan wannan tarbi wa man zabaha qabla zalika kaga ma'anar wafaqa ya man fa'ala zalika wanda aikata zalika tartiba kenan daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza ya dace da sunan to wa man zabaha qabla zalika wanda ya saba tartibin ko yayyanka qabla zalika kafin ya sallaci idi fa inna ma huwa shay'un ajjalahu li ahli abin da yayyankan da sunan layya to ba fa layya ba ba fa layya ba to mene ne shaiku wani ya dama ne kawai na jin daɗi ajjala kuli ahli eh kawai ka shoka ruwa cewa shatuka shatul ahmin shatuka shatul ahmin to irin wannan ne ce ajjala kuli ahli ya gabatar da shi ne kawai ga iyalan shi kafin a dawo idi don a dan samu abin da za a dan karya sai aka gaggauta an karyanka amma ba fa layya ba ce laysa minan nusuki fi shay'in bai layya ba bai komi ba na layya faƙawa rajulun sai wani mutum ya tashi faƙa da shi ne abubuwar da tabbin yare kawun barar mu'azir in an tuna shi bur abubuwar da tabbin yare nan faƙa da sai ya ce ya rasu lalla ya mana Allah su zama in ni zaba to ni ga shi na yanka na riga na yanka ka hanyar dawo har ma sai da ci abin abincin eh saboda na ga yau yau akalin ne wa shurbin don haka sai na ga bari in gaggauta a fara cin abincin layata sai na fara yankawa sai ma da na ci sannan na masallaci ya faɗa wa Allah a wata riwaya kuma makota na duk matalauta ne ya rasulullah tausau sai ta sai na buga ba sai na jira an dawo ba bari tun yanzu ne ni don kowa ya cika cikin shi sannan ya yi to tare da haka annabi sallallahu ta'ala sallam sai ya ce to sai shi abu hurda ya ce wa indi jaza'atun khairu min musinna ina da wata abu ya jaza'a ba ta kai musinna ba qala sai ce ilbaha wala tafi an ahdin ba'da to ba komi ka yanka kai an an jima an karban ma amma akuya sai ta kai musinniya amma jaz'a tunkiya na jaz'a tana yi a wasani yau gairi ba haka yace ba eh ita tunkiya kawai take da jaz'a amma wasani yau gairi ha wanda duk ba ita ba saniyarta kaga saniyu minan baqari saniyu minal ibili saniyu minal ma'as to wannan sai ku sai maza Allah ce to an yadda maka kai ka yanka amma wala tafi an ahli ba ka isan ma wani jaz'a ba musinniya ba ta akuya ba a daga daga gare ka an wuce kai kaɗai an taimaka wani yan tuna an yi bayani wannan bayanin na kususiya bayanin na kususiya yadda an zuwa sun Allah ya kebance shi da ke bake din to shi ma cikin wannan kususiya yana iya keɓanta wanda ya so ya ce ma wani mutum ɗaya Huzaifa ya ce kai duk inda ka ba da shaida kamar mutum sun ba da shaida shi ɗaya da wani amma dai yana magana shi da ta zama adalin guda biyu to amma za ta rana sai mai da shi ce duk inda ake buƙatar shaida biyu in zai ba ba ta ta yi an samu biyu saboda annabi sallallahu alaihi yana da shaidu ba shaidu ko zai ba yayi kuma da yace shi yana shi shaida ne sai ba an kare yace to kai zai ba ya haka ya haka kace kana nan ci to lokacin da Allah ya buka muna ko muka imani da kai Rasulullahi balle wani abin da zai shiga tsakaninka da wani na hulɗar duniya mun yarda da abin da ka zo mana da shi daga Allah mu ce ba za mu amince muku ba cikin hulɗar ka ta duniya tsakaninka da wani ai ya Rasulullahi ka karga maza Allah ya jinjina mu saboda karfin imani ya ce shaidar ka kai a matsayin mutum biyu take to kaga shi ma wannan hususiya ne babin hususiya ne
باب العلم الذي بالمصلى باب العلم الذي بالمصلى wannan babu yana magana akan alamar da ake sawa a masallacin idi domin shi masallacin idi kaga ba gidan na masallaci bane irin na juma'a ba irin shi bane don haka sai an sa wata alama alama a dan yawan dan koda kwas biyu ne haka wanda zai nuna ko ka zo nan ne masallacin idi in kana neman masallaci masallaci gidi ka sanar da masallaci gidi in an tashi zuwa sallar ba za a canza wurin ba yana nan ka ga nan ayi bana ayi bari ma ayi to wannan alamar za ta sa a rike wannan wurin ko da yaushe to alamar in ma ta dan gini ce haka ko dutse za a sa alama ko kuma za a sa wani icce ko a dafa icce ya fito ko kuma a kafa icce duk dai wani abin da zai sa a gano shi ne alama shi ne alam bi ma'ana alama babu da alam alamin da ne bin musalla a alama da ake sawa a musallahi wadda za ta nuna musallaci ne
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من السجر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من السلف فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال ووعظهن وذكرهن وأمرهن بصدقة فرأيتن يهوين بأيديهن فرأيتهن يعوين بأيديهن يقذبنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان ويجب يحيى بن سعيد نعم القطان عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت فصلى ثم خطب ثم عدا النساء ومأه بلال فوعظهن وذكرهن وعمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقضنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته حدثنا مسدد إمام البخاري مسدد ابن مسرقة يا من تدموا قال حدثنا يحيى يجي يحيى يا من تدموا أنا كنا يا يا يا يا بيان هو يحيى يحيى ديك كنسان wancan bayanuna na cewa imam bukhari yana da yahayoyi da yawa akwai yahya ibn kathir akwai yahya ibn sa'id al-qattan akwai yahayoyi da yawa to don haka duk inda aka kawo yahya mubhama to sai malaman hadisi sun yi kokari sun gano wani hayan ne cikin yahayoyin da imam bukhari yake tafa da gare su to irin wannan ne to nan suka ce a wata riwayar ma da lafazi ga shankarta ya hannu يحيى بن سعيد القطان أو سفيان يا كربون سفيان سفيان الثوري قال حدثني عبد الرحمن يا أيتي عبد الرحمن بن عابس يا من قدم قال سمعت ابن عباس ناجي عبد الله بن عباس قيل له الوقت أنا كان بيش me aka ce da shi ashahidta al-eid ma annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarka ka taɓa halarta idi tare da manzo Allah ana tambayar Ibn Abbas bada yace na amki na taba halarta amma ina karami shi ke ne walau la makami min as-sibri ma shahidtu ba don matsayi da nake da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na ji da ni ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji da shi eh yace ba shahidtu da ba halarta idin ba amma saboda annabi na ji da shi yace yace saboda haka min as-sibri saboda kankanta kankanta ka kaga shekarar shi watan goma sha uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi Abdullah ibn Abbas amma gashi a Annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a duk abin nan da ya samu ba manzo Allah yana da shekara goma sha uku ya same shi wanda ya samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana da manyan manyan malaman sahabbai irin su sayyidina Ali malamin shi irin dukkan kulafa'ul arba'a malaman shi gabaki daya shi Abdullahi Abbas to shi ne sai ce hatta al'alama hatta atal alama alladhi inda kasir min sal to gashi manzo Allah ya fito yana karanta yadda manzo Allah ya manzo Allah ya fito da gida yana ta huwa yana ta wa hatta atal alama har yazo wajen alaman nan alladhi inda dari kasir min sal wanda take daidai gidan kasir min sal kasir min sal an ji manzo Allah ne ya canza masa suna sunan shi Kalilu manzo Allah ya ce ba sunan ka Kalilu ba sunan ka Kafiru eh da Kalilu ibn Salti manzo Allah ya ce a Kafiru ne ana da alheri sai wa za a sa maka Kalilu ce Kafiru Kafiru ne Kafiru ibn Salti da dama Allah sallallahu yana canza ma sahabbai suna yana canza ma wurare ma suna rijiya ma manzo Allah ya canza mata suna an ce sunan ta Bisa bisa magana ce a ba sunanta bisa da sunanta na'man na'man wannan rijiyar da ya tuha mata yawo to sai da tafi kowace rijiya dani da garbi a madina saboda magana tuha mata yawo ba za su ko kada kuma ya canza mata suna ce sunanta na'man fasalla ya ce maza Allah su fasalla in ji Abdullah bin Abbas ya ce maza Allah ya salla sun maka ɗaba ya kudu ba sun ma akan nisa a sannan ya zai ki wa mata wa ma abu bilalu tare da shi akwai bilalu ladaninsa yana ya dogara ya rike hannun bilalu haka kamar ya rike shi yana dogarawa da bilalu suna tafiya to fawa'aza hunna maza Allah ya musu wa'azi an dai ji bambanci tsakanin wa'aza hunna da zakkar hunna wasu ce duk ma'anar shi ɗaya ne wa'azi tunatarwa wasu ce fawa'aza hunna ya faɗakar da su akan azaba ta ubangiji wa zakkar hunna ya tunatar da su rahmar ubangiji don haka su yi maza maza su guje ma abin da zai kai su ga azaba su yi maza maza su aikata abin da zai samu musu rahma ta ubangiji wasu kuma suka ce alfahimi ne kawai alwa'adu wa talqihu bi ma'ana duk ɗaya ne وامرهن بالصدقه النبي صلى الله عليه وسلم يامر شماتا من الصدقه فرايتهن ابن عباس يجي نا جماعه من لكينا يهوي يهوي بايديهن suna miƙa hannayensu zuwa wuyayensu sai ka mace ta miƙa hannunta zuwa wuya ta cire abin wuya ta miƙa hannunta zuwa kunne ta cire ɗan kunne ta miƙa hannunta zuwa ga zuwa ga hannunta ta cire mundaye ta miƙa hannunta ta cire babba suna jefawa a cikin kauru mayarin da bilalu ya buɗe ana mata na ta zuba dinarai mata na ta zuba dinarai saboda Allah saboda sun ji wa'azi sun tsorata sun tsorata kuma sun yi kwaɗan rahmar ubangiji a ciki يلتزمنه في صوب بلاله سنة جيد وأن صدقوك إلى صوب بلاله ثم انطلق سنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يكفي وهو وقوه بلاله أن كارف الإيدي أن يمات وعد إيه sannan kuma an faɗakar da su an kuma kwalitar da su a kansu sadaka kuma sun yi wasu ma akwai wata riwaya ce Allah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ce wata rana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya zama wannan ne ko wata rana ce ne ya ce maza Allah ta sallam da ya dawo wanda ya faɗa mata shi ba ta je masallaci bai ce kin ji kin ji abin da maza Allah ya yi wa'azi kan sha'anin mata ana da banzo wallahi ku tashi tsaye da yin sadaka ku fanshi kanku daga shiga wata ya yi ta mata bayanin duk abin da maza Allah ta sallam take ta ɗauko abin wuyanta mai tsada ta ce gashi na ba Allah da manzon Allah ta ce na ba Allah da manzon wata riwaya na ba saboda Allah da manzon Allah kuma da ya tafi ce ga shi in ji mata ta ta ce ta ba Allah da manzon Allah kaga sadaka din ba ta ba saboda Allah da manzon Allah to na aka ce to in dai za a bayar saboda Allah da manzon Allah to ne ne ne bara da ya ce a bashi shi ko saboda Allah da annabi tunda ana bawa saboda Allah da annabi to tun ana ba saboda Allah da annabi kuma Allah da annabin sun yarda to me yake yin ya ci a baki saboda Allah da annabi a babu da bidan ci a baya saboda Allah da annabi shi ma cikin wannan riwaya ce ita iyalin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu